الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ويعفى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
wanda ita amma su ina muke kafin cikin alkur'ani da girma a kowane shirin kuma ta ramadan yau da a sha uku wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan yawan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suwar Bukhari yau mun tsaya aya ta goma sha bakwai yau za mu tashi aya ta goma sha takwas wala ta zuwa ta wani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Allah ya ce wala tazru waziratun wizra ukhra lahin wata rai ba zai shafi wata rai ba a ranar lahira cikin adalcin Allah in ya zo hukunci laifin da wani ya yi ba zai shafi wani ba ba za a ce baba ne ne ya kama mai ba ko ɗa ne ne ya kama mai ko mata ta ce ta kama mai wannan kuma faɗakarwa ce da tsoratarwa da kowa ya yi ta kai ne kakka yadda matarka ta jefa ka cikin aikin da zai kai ka wuta in an je lahira babu ruwanta da kai kakki yadda mijinki ya jefa ki ga abin da zai kai ki wuta in an je lahira ba ruwan shi da ke kakka yadda ɗanka ya kai ka laifin da zai jefa ka wuta an je lahira ba ruwan shi da kai kai ma kakka yadda mahaifanka su kai ka abin da zai kai ka wuta in an je lahira babu ruwan su da kai an yadda kai musu ladabi kai musu biyayya kai musu da'a amma ba a yadda su sa ka ga sabon Allah ka yadda kai musu da'a ba in ka je lahira da kai da su za su ce ba su san ka ba ba su suka sa ka ba Allah ya ce wa in tada'u musqalatun ila himliha idan wata rai da ta yi lodin kayan laifi da ce musqalatun ta yi lodin kayan laifi ta kira ila himliha zuwa ga lodinta cewa a rage mata la yu'mal minhu shay'un babu abin da za a rage mata ciki walau kana za qurba ko wanda ta kira ya rage mata lodin nan makusancinta ne haka idan uba ya ɗauko kayan lodi masu nauyi ranar lahira zunubban mutane ne da alhakin mutane ya ɗauko domin ya biya maɗanai school fees domin ya biya maɗanai kuɗin makaranta domin ya wa ɗanai tufafi domin ya samu abinci ya kawo domin ya ɗada ɗama ɗan shirai ranar lahira in kira ɗan nan nashi ya zo ya kama mai zai ce ko alama ban san ka ba ba mu yi haka da kai ba in miji ya ɗauko kayan nauyi ya nan a duniya domin ya faranta ma mata ta domin ya sai mata zinari domin ya sai mata kaza in an je lahira za ta ce san bata san da wannan ba in ɗa ya ɗauko domin ya daɗa ɗama mahaifa nai ranar lahira ba za su nuna sun san juna ba shine wa in ta da'u musqalatun ila imliha idan wata rai da ta ɗauko kayan nauyi ta nemi ceto ta nemi agaji zuwa kayan da ta ɗauko la yukmal minhu shay'un babu abin da za a ɗauka daga wayannan kayan na laifi da ta ɗauko walau kana za qurba ko da makusanci ne ta nemi saboda kusancin su da shi a duniya ya rage mata ba zai rage mata ba imamul qurtubi a cikin tafsiri ne ya kawo wani asar ga Fudail bin Iyab tabi'in nan da aka sani da gudun duniya sai ce hiyal mar'atu wannan aya tana magana game da mata ce talqa waladaha fataqulu wadda za ta haduwa da ɗanta ranar alkiyama sai ta ce mai watan matar ta ɗauku kayan nauyi kayan sabo kila ma don ta faranta ma ran ɗan rai ne kila ma don ta biya mai school fees ne kila ma don ta ba shi abinci ne kila ma don ta yi mai aure ne ko ta fitar da shi cikin kunya in ta haɗu da shi fata kulu sai ta ce ya waladi ya kai ɗana alam yakun baqani laka wi'a'un cikina bai zama salka gare ka ba watan cikin cikina kan rayu wata tara alam yakun sadayi laka siqa'un nono na bai zama maka abin sha ba ka sha shekara biyu kana shan nono na alam yakun hijri laka wiqa'un cinyoyi na basu zama ma abin taki ba haka nake zamne ka dinga taka cinyoyi na da ka tattaru na ko ka zamna ciki kana wasa fa yaqulu bala yace haka ne duk an yi haka wa ya ummahu ya ke mahaifiyata duk an yi haka fa taqulu sai ta ce ya bunayya ya kai dan dana kad asqalatni dhunubi ga zunubaina sun yi min yawa sun yi min nauyi fahmil anni minha zamban wa'idan ka rage min zunubi ɗaya cikin su fa yaqulu sai ya ce ilayki anni tahki bayin wuri ya umma ya ke mahaifiyata fa inna dhanbi anki mashghulun fa inni bi dhanbi anki mashghulun zunubaina sun shagaltar da ni dake ni ma ina da zunubaina da suka dame ni don kaga iyakar kusanci ɗa da mahaifiya za su yi haka ranar alkiyama ta ce na yi ma kaza na yi ma kaza baya inkarin komai dukkin yi ta ce to ka rage min zunubi ɗaya cikin waɗannan zunuban ya ce a'a ta yi ki bani wuri ni ma zunubai na su yi min yawa ga kada ka yarda wani abokinka don jin kunya ta yi wani mai gidanka wani yaronka wani ɗan uwanka ƙaninka mahaifinka abokinka ya sa mijinki ko ko ko matarka su sa ka kwashi haƙƙin mutane a nan duniya in kuka je lahira za su ce san ba su san da wannan ba ba su suka sa ka ba kamar da shaidan zai ce shi ba shi ya sa ka ba to haka duk wanda ya jefa ka akan shi kai sabon Allah zai ce bai san da kai ba don haka wa in tara umusqalatun ila imliha in wata rai da ta dauko kayan nauyi ta kira a rage mata wayannan kayan la yuqmal minhu shay'un babu abin da za a dauka daga gare ta walau kana za qurba ko da makusancinta ne ta roƙa ya rage mata sai Allah ya ce ma annabi inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi sani kai kadai kana gargadin waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu ne bilgaibi malamai su yi mai fassara biyu na farko bilgaibi wanda aka gaya ma ubangijin ba su gane ba da gaibu sun yarda da shi su ne dun muminai dun nan babu wanda ya taba ganin Allah dun muminai ba wanda ya taba ganin Allah amma ya yarda akwai Allah mutum bai taba ganin Allah ba ya sa madanai bawa Allah in ya shiga musiba ya kira Allah ya tashi yayi sallah saboda Allah yayi azumi saboda Allah da tsakar dare babu mai ganin ne ya tashi yana roƙon Allah ya bada adine yana so ne saboda Allah shine alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa'inda suke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi a boye basu ga ubangijin su ba a fake amma sun yi imani da akwai shi an gaya musu sun yadda kamar yadda nake gaya muku wannan babban abin da ake bukata a nanata a wannan zamani da ake ta kama mutane shubuhohi ta intanet ta ta social media ta cewa akwai Allah ta cewa akwai wani gaibu ta cewa akwai mala'iku akwai akwai akwai azabar kabari akwai ni'imar kabari akwai rayuwa a barzahu akwai rayuwa tashar kiyama shi kuma Allah yana yabon ashe waɗanda ɗaya ka jin wa'azi waɗanda suka yadda da wannan gaibu ne inna ma tunzihu alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi sani kadai kana gargadi waɗanda kawai gargadin ka ke amfani gare su sune waɗanda suka yi imani da ubangijin su kuma a gaibu ne basu gane ba kuma sun yarda da shi don haka wannan abin da kake bisa na ka yarda da akwai Allah baka taba ganin shi ba ka yarda akwai mala'iku baka taba ganin su ba ka yarda akwai wuta da aljanna baka taba ganin ta ba ka yarda akwai duk abubuwan da ake baka labari na gaibu wannan kawai siffa ce ta yabo yabo ashe wannan abin ya cincin da shi ka cincinci kai imani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gargadi ga irin kudai ne watan ku kadai ke ansa gargadi ne amma gargadi ne kafatan linnasi bashiran wa nadhiran ya haɗe dukkanin jama'a amma waɗanda ka amfani da wa'azin da annabi ke yi da abin da ake karanta Qur'ani da shi shine allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wanda suka yi imani da ubangijin su ga ya kuma ya faku ya koyu basu ganshi ba ba su cewa su materialist ne sai abin da suka gani suka yarda da shi duk abin da basu gani basu yarda da shi ba su ba haka suke ba duk da babu wanda a haka nan sai dai masu iddia'in haka nan duk wanda ake ba labari a cikin wasu textbook yana yadda shi ma an ba shi labari abinda bai gani ba ya yadda kowa ya yi imani da littafi ko ka yi imani da littafi littafin Allah kuka imani da textbook ko wani ɗaya su biyu ɗaya sai ka yi imani da shi amma dai sai an gaya ma abin da baka gani ba kuma ka ce eh haka ne kuma ka yi magana da shi akan an faɗa maka a cikin wani littafi yake kaga wanda ya imani da Qur'ani ya samu babban rabo ya rabauta ya zan sirrin siffofin masu imani waɗanda su gargadi da wa'azi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ke amfani fassara ta biyu inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi sani kadai kana gargadi ga waɗanda suke jin tsoron ubangijin su a fake wanda idan baya cikin mutane yana daga shi si kadai yana ganin babu mai gani ne idan yake kwanto da sabon Allah zai ji tsoron Allah idan ya faku babu mai gani ne ya ga wani abu na sabon Allah to zai gudane shi ba wanda ke jin tsoron Allah cikin jama'a ɗaya ba wannan ya kasance yana yi don jama'a su gani su yaba don haka ita ma wannan wata siffa ce ta kwarai don shi Allah da ya yi magana a farauta a lokacin aikin hajji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yablu wannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum
تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Allah da ya haranta mu muminai yin farauta suna yi lokacin aikin hajji farauta abu ne mai wahala sai an tafi daji an nema wata ran a samu wata ran ba a samu ba sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd ya ku wanda kuka yi imani Allah zai jarabce ku da wani abu na farauta tun yanzu an haranta farauta ana aikin hajji tanaluhu aydikum wa rimahukum wanda yake zai dinga zuwa abin farauta ya taba hannunka ya taba mashinka kai da kake nema ne sai ya zo kawai ya taba hannunka ya gani cewa sai saboda me liya alama Allahu man yakhafuhu bil ghaibi domin Allah ya san wanda ka jin tsoro ne a fake yanzu ba sai ka tafi ya zo kana iya murkushe shi kawai ka kama abin farauta zai Allah ya jarabe ka to Allah yana jarabtar mu'minai haka da yawa sai kasance wani abu na haramun da kake gudu sai ya dinga biyowa hannunka ya dinga biyowa karkashin ka ya dinga iske ka gida ya dinga to wannan Allah zai san cin kana jin tsoro ne a fake ko kuma kana cikin waɗanda gabaki kake jin tsoro ne ko cikin jama'a kake jin tsoro ne don haka sai Allah yayyabi masu irin jin tsoron Allah idan suna faki su dai Allah ya ce inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi sani kadai kai kana mai gargadi ne ga waɗanda suke jin tsoron ubangijin su a fake don shi da Firazak ya shiga inda Imam Ahmad na sha mai ta muku wannan baitin sai Imam Ahmad ya ce kai ne Firazak mawaki eh imin waka sai ce idan ma khalauta dahara yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu inna allaha la yaghfalu sa'atan wala ma yakhfa 'anil nasi an yajibu sai karanta mai imam Muhammad wannan baitukan yace idan ma khalauta dahara yawman fala taqul idan wata rana kaga kai dai kake a wuri wata rana kai dai kake kada ka ce khalautu kada ka ce ni dai nake walakin qul alayya raqibu sai ka ce ar raqibu mai tsananin gani da muraqaba da lura yana nan tare da ni saboda mai inna Allah la yaghfalu sa'atan shi Allah ko da kyaftawa jira baya rafkanuwa baya kasancewa bai san da kai ba daga inda kake ba wama la yakhfa anin nasi anhu yajibu haka abubuwan nan da suke fakuwa ga mutane ba su koyuwa ga Allah sai Imam Ahmad ya gaya mai haka shi mawaki ne ya gaya mai Imam Ahmad shi Firazzaq ya saba waka irin ta zambo waka irin ta amma da yazo inda babban malami sai karanta mai wa'annan baitukan na wa'azi sai Imam Ahmad ya shige daki ya dinga karanta su yana kuka ya dinga karanta su yana kuka saboda ya ji wa'azin wa'azin ya shigai cewa duk inda kake kasancewa Allah yana ganinka Allah yana muraqabarka shine Allah yake cewa inna ma tunzirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi kasan kawai kai kana fadakarwa ne kana gargadi ne ga wanda suke jin tsoron ubangijin su a fake wa aqamus salata kuma suka tsaya da sallah jidon haka sallah tana zuwa tare da wanda ya ji tsoron Allah a fake domin sallah amana ce wanda ke iya sallah biyar a yini ya ji tsoron Allah a fake kana iya kake cewa al'asar babu wanda ya gane kana iya kaɓi cewa magariba babu wanda ya gane bale in masallace uku ko hudu a unguwarku kawai kowanne sai ka nuna kamar wani kattafi kuma babu mai iya matan bai kai yanzu in dai kana fitowa masallaci ana ganin ka babu mai sa ma ido ya ce ya kina ya so biyar ka fito ko so nawa ka fito kaga jin tsoron Allah shi ke sa ka kiyaye sallah ka je nan masallaci an gama ka yi wancan masallaci an gama ka dawo gida ka yi abin ka kai ɗai ko ka tsaya wani waje ka yi abin ka kai ɗai in ka fita gidan ka ce ka yi masallaci aka gama sallah ka tsaya firar ka dawo a gida babu mai sanin cewa masallaci ka je ko ba masallaci ka je ba ka yi sallah ko ba ka yi sallah ba za ka kiyaye salloli biyar a cikin lokaci kiyaye salloli biyar a cikin jam'i kiyaye salloli biyar a yi su yana nuna cewa kana jin tsoron Allah a fake shine wa aqamus sala suka tsaye da sallah to in su yaka ba kowa suka yi ba suma suka yi wa kansu suka yi ma domin wa man tazakka fa in nafsihi duk wanda ya bide ya tsarkake kai ne da tsoron Allah da tsaye da sallah to kai ne ne ya tsarkake duk wanda ya nemi tsarkakuwa kai ne ne ya tsarkake kai zaka samu wannan fa'idar jiya da wannan aya ta fara wala taziru waziratu wizra ukhra ta ta kare fa inna ma yatazakka li nafsihi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir ka sani Masha Allah, to bismillah. Bismillah, an ce wasu za su musulunta. Masha, suna kusa? To masha. tsayanin akwai a tsatsan tsaye tsaye ku ne kuka zo za ku musulunta? masha Allah ba wani ina guda kuku ne ko? su hudu hawa ne yaron tsayanin tare da su ɗan wansu ne ko? tsayanin tare da su saunan ya zo ne ya tsaya ba wani ya tilasta ku musulunta tsoro aka baku za ku musulunta wani a baku kwadaita muku za a baku kawai ku kike so ku musulunta duk ku ku haka ne to in ni fadi sai ayi guda guda sai ki maimaita sai ke sai ke sannan sai in dawo gare ka na duk abin ne fadi sai ku maimaita in kusa ga microphone ce la ilaha لا إله illa allah إلا الله
ki ashhadu أشهد an la ilaha
أن لا إله illa allah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna muhammadan anna muhammadan أن محمدا abduhu عبده wa rasuluhu ورسوله
ma'ana abin da yake kin yadda ba abin da yake sabo da mun da gaskiya sai Allah iya yin haka ba a mutum kowa a da ka fiye zuwa ne ko da ji yake na ne to da ke kin yadda ba a mutum annabi Isa ba a mutum annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kin ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to masha Allah kin musulunta Allah ya sa mu shi Allah sai sai kin musulunta imani da kin أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن محمدا
أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله معنى أن الإنسان يستطيع بعد أن يشهد أن بعد أن يستطيع وتمر الاستطاعة أن يجد هذا كما أتي بالمسلمين بينه ما شاء الله كي بعد أن يستطيع وتمر الاستطاعة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يجب أن يكون على كما يقول سيدنا بيتا أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله
إلا إلا الله الله
وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا
عبده عبده ورسوله كما أعتقد كمية تجيشي لبعض الذين تسعوا تبرز كاسي على خير هذا هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أن رسول الله عليه وسلم Thank you. Aisha ba ta da Maryam Maryam bi ba ta guda ba ta Allah Allah ta albarka sai kai a idan da su ga bai ta ashhadu أشهد ashhadu أشهد an la ilaha أن لا إله illa Allah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna Muhammadan أن أن محمدا abduhu عبده wa rasuluhu ورسوله abin da yake kuma ta ce da ba abin da yake ci a wata mai da zai zai Allah ta yi da haka ga yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masha Allah kun da Allah ya yi da ya yi da ka ta yi da ka yi da kuma sun ce ya yi da kuma ya fi nauke ya yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya tabbata da kwa kamsu dole ne ya ga Abdul Abdullah Abdullah ibn Rahman درهم Abdurrahman Abdurrahman ya ce suna da Allah ya ce Allah ya yi musu su kuma albarka a daga yadda ka cikin da yau kai Hmm?
cikin da yau Goma sha hudu.
goma sha hudu cikin da yau kai ba ki azuwa da ta mai su kuma sha biyu a sannan kuma za ku yi abu da za ku yi wanka da za ku yi sallah insha Allah Allah ya yi musu su kuma albarka ba ta da su ko ki za mu yi albarka insha Allah insha Allah. Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka za mu yi albarka Oke, to ya yi kyau, Allah sa albarka. Masha Allah. Masha Allah ta barakallah. Na gode. Oke, to ya yi kyau, na gode. Oke, to ya yi kyau. Allah ya ce wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi duk wanda ya biɗi rayuwa ce ta tsarkaka yana buƙatar tsarkake ta ne kawai ga kai ne za ka kowa kai ne ya kawa ibada kowa kai ne ya kawa bauta kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya kyautata tsakani ne da Allah abin da ka yi tsakaninka da Allah shi kaɗai kake samu ya tsira da shi shi kake samu ka tsira da shi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi duk wanda ya nemi tsarkakuwa yana neman tsarkakuwa ne ga kai ne wa ila Allahil masir zuwa ga Allah ne makoma take don haka sai kowa ya yi ƙoƙari ya kyauta wa ma yastawi la'am
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور
Allah ya ce wa ma yastawi al'a'ma wal basir makahu da mai gani ba za su yi daidai ba وما يستوي الأعمى والبصير مكاهو da mai gani ba za su yi daidai ba makauta ne shine kauda ido daga dokokin Allah kauda ido daga tauhidi wama yastawi al'ama wal basir da makaho da mai gani ba za su yi daidai ba wala zulumat wala nur haka duhu da haske ba za su yi daidai ba duhu shi da kafirci haske kuma shi da musulunci haka ba za a hada ba wala billu wala haru haka inuwa da zafin rana ba za su haɗu ba wannan inuwa ita ce aljanna zafin rana shi da wuta وما يستوي الأحياء ولا الأموات masu rai su ne muminai ba za su haɗu da matattu ba inda Allah ya tsiru bai ya sha'u Allah shi ke jiyar da waɗanda ya gada ba ga ya jiyar da waɗanda mutane babu wanda ya kayato su a masu zo sun musulunta inna Allah ya tsiru bai ya sha'u Allah shi ke jiyar da waɗanda ya gada ba wa ma an tabi musu immatul qubur kai ba za ka iya jiyar da waɗanda a cikin kabari ba da ka shari'a ta Allah ce kana zaune sai Allah ya koro wani kawai ya shirya shi ya shirya da shi shi ya fahimtar da shi za ka shirya ta Allah ce sai mu yi ta roƙon Allah shirya ko da yaushe mutum hudu da gani da alama kila yan gida guda ne abinda ban tambaye su ba gaba ɗaya Allah ya sa musulunci shi- zuciya su- sun shirya kila kuma yan gida daban-daban ne amma dai Allah ya sa son musulunci cikin zukatansu lokaci ɗaya sun zo don haka inna Allah yusmi'u man yasha'u Allah shike jiyar da wanda ya ga dama irin ji na fahimta kuma an tabi muslimin man fil qubur kai ba za ka jiyar da wa'anda a cikin kabari ba in anta illa nadhir kai ba ba kasance ba face mai gargadi za ka kowane mu ta gode ma Allah da ya musulunta da Allah ya jiyar da shi Allah ya jiyar da mu wannan abin ya sa muka musulunta muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan haka wa'anda kuma ba su musulunta ba mu ne musu addu'a Allah ya sa su musulunta Allah ya jiyar da su irin wannan abin da ya ce shi yake jiyar da wanda ya ga dama don haka Allah ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basiru ba za ka yi su daidaitu ba makaho da mai gani jiya da Allah ke siffanta wanda ya yi imani da wanda bai imani da makaho da mai gani cewa duk da yana da ido amma saboda bai yarda da abin da Allah ya faɗi ba saboda bai yi imani da Allah ba saboda bai samu irin abin da muka samu ba a nan ya kasance makaho idon ba su yi mai amfani ba mu yanzu Allah ya ba mu ido na imani mu yi imani ido ya huda amfani a yi kuzin basir wani hudu matu haka duhun dare ko duhun dare wala nur su ma ba za a haɗa su da haske ba haske na musulunci na shirya wanda Allah ya azamu bisa muna sallah muna azumi muna karatun ƙur'ani mun shaida ba wanda ya cici ta abuta mu da gaskiya sai Allah Allah muna ta usuli da waɗannan abubuwa Allah ka yafe mu da zunubanmu Allah ka karɓa mu da inda mu iya ba Allah ka iya mu da wala zillu wala haru haka inuwa ba za ta haɗu da zafin rana ba da aka malamai suka ce da ana kinaya da wuta da aljanna wa mai sawul ahya'u ai masu rayayyu ba za a haɗa su ba wal amwat da matattu duk wanda bai samu fa'ida daga wannan ilmin na addini ba bai samu fa'ida daga imani daga littafin Allah ba to matacce yake inna Allah yusmi'u bai yasha'u amma musan Allah shi ke jiyar da wanda ya gada ma ya sa ya fahimta wa ma an tabi muslimin man fil qubur kai ba za ka jiyar da wanda a cikin kabari ba ibnu kathir rahmatullahi alayhi cikin tafsiri ne yake cewa ya qulu ta'ala Allah yana cewa kama la yastawi hadhihi al-ashya kamar yadda waɗannan abubuwan ba za su daidaita ba al-mutabayina masu bambanci al-mukhtalifa masu sabani kal'ama wal basir kamar makaho da mai gani la yastawiyani ba su haduwa bal bainahuma farqun wa bawrun kafirun tsakanin su akwai bambanci mai yawa wa kama la yastawu zulumatu wala nur kamar yadda dukkan dare ba za su daidaitu da haske ba wala billu wala harur kamar yadda inuwa ba za ta ba za ta kamantu da zafin rana ba kazalika la yastawu al ahya'u wala al amwat haka nan وكذلك كذلك لا يستوي الأحياء ولا الأموات كما هكا رايو بذاس كتنتو متتوبة وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وأن المثال لدى الله يبقى بمؤمنين وهم الأحياء مؤمنين سوني رايو وللكافرين kuma ya buga misali misali da kafirai wa humul amwatu sune matattu ka kaulihi ta'ala kamar cewar da Allah ta'ala yayi afaman kana maitan fa ahyaynahu yanzu kana ganin wanda da matacce ne muka rayar da shi yanzu ji waɗannan mutanen da matattu ne Allah ya rayar da su waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi muka samu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi muka sanya mishi haske da yake tafiya da shi cikin mutane haske na musulunci kamar masaluhu fi zulumati yanzu ana hada shi da wanda iri ne yana can cikin duhoi yanzu wanda suka baro a cikin wancan addinin fa suna can cikin duhoi laysa bi kharijin minha wasu su ba za su taba hita daga ciki ba wa qala ta'ala Allah yace masalul fariqaini misalin hanyar guda biyu kal a'ma kaman makaho ne wal asammi da da bebe wal basiri da mai ji was sami'i da bai gani wal basiri da mai gani kal a'ma wal asammi kaman makaho ne da kurma wal basiri da mai gani was sami'i da mai ji ba za a hada makaho da mai gani ba ba za a hada kurma da mai ji ba hal yastawiyani masala Allah yace shi yanzu wa'annan biyu suna haduwa a misali ibnu kathir ce fal mu'minu sami'un basirun fi nurin yamshi mumini mai ji ne mai gani kuma mai tafiya cikin haske wala siratin mustaqimin bisa hanya daidaitacca fi duniya wal akhirah a duniya da lahira hatta yastaqirra bihi al halu fil jannati ha hali ne ya tabbata a cikin aljannu ko cikin aljannai cikin aljanna zati wilali wal uyun ma'abuciwa inuwa da kuma mabugai na ruwa wal kafiru a'ma wa asam kafiri makaho ne kuma kurma ne fi zulumatin a cikin dubban dare yamshi yake tafiya la khuruja lahu minha baya da mafita daga cikin wannan duhu bal huwa yatihu fi ghayrihi yana ɓace cikin rashin sani ne wa balalihi da ɓata ta fi duniya wal akhira a cikin duniya da lahira hatta yafdi bihi zalika ila al harur har wannan ya kai shi zuwa ga zafin rana wasamumi wal hamim har da ƙona da ƙuna da tsafi fi zillin min yahmumin wa ma'in wa ba- la baridin wala karim haka da ibn kasir ya tafsir wa'annan ayoyin wanda ke nuna cewa wa'annan misallan an buga su ne ga mumini da kafiri don haka babban ni'ima ita ce ya kasance Allah ya yi ka mumini in Allah ya yi ka mumini kai ne mai gani in Allah ya yi ka mumini kai ne mai mai mai ji kai ne wanda yake cikin haske kai ne wanda yake cikin inuwa kai ne wanda yake kake raye Allah mun gode maka da wannan ni'imar da kai yi muna mun gode Allah ka ƙara muna sai Allah ya ce wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai baka iya jiyar da waɗanda a cikin kabari yanzu waɗanda a cikin kabari ko an kira su ba su ji mun karanta jiya in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in kun kira su ba su jin kiran ku malamai suna da sabani waɗanda a cikin kabari suna ji ji da bai musu amfani ko kuma ba su ji gaba daya akwai malaman da ke ganin ba su ji gaba daya saboda me saboda wannan ayat wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai baka jiyar da wada a cikin kab- kaburra akwai wacce ayat in tad'uhum la yasma'u du'aakum ko kun kira su ba su jin kiran ku wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi ba su ji ji wanda ke yin amfani amma in don ji wasu nasosa sun tabbatar da suna ji daga cikin nasosan da suka tabbatar da suna ji akwai abinda ya tabbata na yakin badar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kira bayan an turbuɗe su abu jahali sai annabi sassan ya zo wajen kabarin su cikin kalib da aka jefa su cikin wannan rijiyar ta badar da aka jefa su sai ce ya utuba tubnu rabi'a ya kai utuba tubnu rabi'a ya shaiba tubnu rabi'a ya kai shaiba tubnu rabi'a ya aba jahal ibn hisham ya aba jahal ibn hisham ya kai aba jahal ibn hisham ya fulan ya fulan ya kai wani ya kai wani ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulahu yanzu ya faranta muku rai da kun bi Allah da manzon shi wato kun yi da kun sani kun so a ce kun bi Allah da manzon shi fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa haqiqa mu mun samu abinda ubangijin mu yayi muna alƙawari gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa ya ku su utuba ya ku su rabi'a ya ku su abu jahali kun samu abinda ubangijin ku yayi muku alƙawari na azaba gaskiya ne قال فقال عمر سي عمر رضي الله عنه يتي يا رسول الله يا منزون الله ما تكلم اجسادا آه ما تكلم الا اجسادا لا ارواح لها ba fa kowa kake wa magana ba sai jikunkuna ne waɗanda ba su da rai matattu ne kake wa magana fa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai adabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wallazi nafsu wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rance da wanda rayuwar annabi muhammadu take ga hannun shi ma antum bi asma'a mimma aqulu minhum ku ba ku fi su jin abin da nake faɗi ba kaga wanda ya tabbatar da cewa suna me suna ji kuma ga sun matattu an jefa su an jefa su a cikin rijiya wannan hadisi yana da hanyoyi daban-daban wanda Imam Bukhari ya ruwaito shi akwai hadisi na biyu da yake tabbatar da haka shi mana cikin sahih Bukhari da Muslim wanda hadisin Anas bin Malik Allah ya jira shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda idza wudi'a fi qabrihi idan aka saka bawa a cikin kabari ne wa tawalla wa dhahaba ashabuhu kuma sahabbai ne mutane ne suka juya suka tafi innahu la yasma'u qur'ani alihim yana jin takawar takalmin su su inda suke tafiya suna komawa atahu malakani fa aqadahu sai mala'iku biyu su zo su zaunar da shi wata lokacin da aka zaunar da shi yana jin tafiyar takalmi na wanda suka kawo shi kaga wani ya nuna cewa wanda a cikin kabari yana me yana ji amma ji ne wanda baya amfani a wata riwaya ya zo da innal abda idza wudi'a fi qabrihi haqiqa bawa idan aka tashi kabari ne wata walla anhu ashabuhu Ah, mutane ne abokai ne waɗanda suka kawo shi suka juya wa innahu la yasma'u qar'an alihim yana jin tafiyar takalmin su kaga kenan na cikin kabari yana ji akwai wasu abubuwa da shari'a ta tabbatar da yana ji Ah, abu na gaba na dalilin masu cewa yana ji hadisin da in annabi sassa ya koyar da in an je magabata a ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin cewa ai musu sallama a ce aminci Allah ya tabbata gare ku ya gidan mutane mu'minnai wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu ma insha Allahu muna nan za mu riske ku ila gairi zalika min al da wasu hadisai da su irin wa'annan ya zo cikin sahih muslim daga amr bin al-as daga reshi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawqufan yana cewa lokacin da yana cikin rashin lafiyar rasuwa yake cewa sai yayi kuka bayan yayi kuka buka an qawilan yayi kuka mai tsawo ah, wa hawwala wajhahu ila aljidari sai juya fuska ce zuwa ga bango faqala sai yace idza dafantumuni idan kuka kuka binne ni kuka tubuɗe ni bayan na mutu fashunnu alayya turaba shannan ku zuba mini ƙasa zubawa thumma qimu haula qabri qadara ma tunharu jazurun sannan ku tsaya inda kabari na gurgudun abinda aka yanke raƙumi wa yuqsamu lahmuha a raba la- naman raƙumin hatta asta'nisu bikum har in cire kewa da ku wa anzuru madha uraji'u bihi rusula rabbi sai in gani cewa menene manzannin ubangiji na zan gaya musu wato wanda za su zo su tambaye ni tunda sai kun juya suke tahowa kun juya ina jin tafiyar takalmin ku to lokacin da kuke wajen kabari na kuna mai addu'a sai in ɗebe kewa da ku kuma in karfafu wajen ansa tambaya tunda cikin abinda ake faɗa ma cikin abin da ake addu'a ana addu'a Allah ya tabbatar da shi wajen tambaya kuna juyawa za a tambaya ta imamun nawawi cikin shahin sahih muslim baya ya kawo wannan asar ya kawo wannan hadisi mawqufi daga ah, amr bin al-as sai ya ce wa fihi cikin wannan hadisi ana fahimtar annal majita cewa mamaci yasma'u yana ji ina idin min haulil qabri yana ji a gehen kabari wanda a kusa da shi wannan mazhabar ita ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ya karfafa da ibnu qayyim da wasu da yawa da cikin malamai cewa wanda a cikin kabari yana ji jin da bai amfani ko kun kira su ba su jin kujin da ke musu amfani sai Allah ya ce ko da sun jiya ma tunda akwai masu ji to ba su iya an samu ku don haka in an ji aka yi musu addu'a suna ji in an je wasu malamai suka ce a wasu halayya hal- halu ne ke bantattu suke ji kamar irin halin da annabi yawa mutanen badar magana kamar an je an yi musu sallama kamar an je an wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ko an mai sallama irin wa'annan suke ji ala kulli halin dai suna ji masaba ce mai karfi tabbatatta amma ji ne wanda ba zai amfani ba domin ba za su yi ansawa ba ba za su yi maka maganin komai ba sannan ko abin kwarai ka yi musu addu'a ba su yi ansa ma ka gane ka gane cewa sun ji ka shine ma'anar Allah ya ce wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai baka iya jiyar da waɗanda a cikin kabari jiyawa ya amfane su mai wa'azi ba zai ta yi makabarta ba ya ce ya zo wa'azi ne ya zo kiran su ya zo ya yi musu da'awa ko ya zo ya ba su wani labarin abin da ke aukuwa duniya irin wannan ba su ji in anta illa nadhir kai ba kasance ba face mai gargadi ne ka kira mutane ka yi musu gargadi ka kira su zuwa ga Allah ka jawo hankalinsu in sun yarda sun bi to sun koma su ne masu gani ba makafi ba su ne waɗanda ke cikin inuwa ba waɗanda a cikin rana ba su ne waɗanda a cikin haske ba waɗanda a cikin duhu ba su ne rayayyu ba matattu ba mu yi ta roƙon Allah ya tabbatar da mu da waɗannan siffofi mu yi ta gode mai da yasa aka haife mu musulmi muka taso cikin musulunci wannan abu da mutane za su yi da sun sani da sun shigo musulunci mu dinnan babu da tabbacin inda ba ciki aka haife mu za mu shiga ba dole bane inda ba ciki aka haife mu ba ya zan mun samu dubarar shiga don haka Allah muna gode maka da wannan babban ni'ima ta da ka halice mu musulmi muna roƙo ka Allah ka tabbatar da mu a musulunci Allah ka halice mu musulmi ba mu roƙe ka ba Allah ka ba mu aljanna muna roƙonka Allah ka tsare mu da kafirci ba mu roƙe ka ba kuma ka sa ba haife mu kafirai ba Allah ka tsare mu daga wuta muna roƙonka tsari daga ita lalle kai mai ji kake mai gani kake mai ansa addu'ar bayinka kake ya Allah kai muna mu'amala da abin da kai ka cancanta innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfira ya Allah ka kai muna mu'amala da abin da muka cancanta mu masu zunubi ne masu sabo ne mun cincinci halaka ne mun cincinci azabtawa ne Allah kada ka yi muna mu'amala da abin da muka cancanta kai muna mu'amala da rahamarka domin kai mai rahama kake an nuna min lokaci yayi kuma yau za mu karɓi taimakon marayu ko mun ce dama muna tsallake rana duka amma waɗannan mutane su ma ya kamata a nemi taimakonsu daga bayan nan na fahimci wancan shekara akwai wanda suka musulunta kuma aka tara musu taimako kuma wasu su ba su amsu taimakon nan ba yana nan gare ni sai cikin azumin gama ni tuna yana nan dubu ɗari da wajen goma ne ko wani abu a dubu ɗari da goma sha hudu dubu ɗari da goma sha hudu na waɗancan mutanen da suka musulunta wancan ba su tsaya suka ansa ba yana gare ni don haka za mu sa shi cikin waɗanda za mu ba waɗannan ya yi daidai haka kun bani fatawa in mun je inda Allah ya ce kuka bani fatawa tunda duk wanda ya musulunta ne ko zaka ba wani aka tara musu da suna ne ba siffa ce an tara mu wanda suka musulunta ne su wayancan sun yi tafiya ba su tsaya ba wayannan suna nan don haka za mu ba su wannan kuma za mu nema musu taimako na wani abu da muke iya nema musu don haka na a wani za a yi yanzu a yi na marayu yanzu ko a yi nasu yanzu to shikenan yanzu a yi nasu yanzu su kuma na marayu ga wanda suka turo na account su kuma wanda aka tara a nan don haka cikin account na na marayu ne sai kuma wanda zai turo musu wani abu cikin account yana iya turo musu ta wanda zai turo musu wani abu cikin account ya ce na wani suka musulunta sai ya transfer sai ya ce wannan na waɗanda suka suka musulunta ne a ga number bello ya bani 000 guda uku bude min ya bello 1582 4 4 guda nawa? 4 guda ɗaya 88 ok to shi kenan a kamin karanta akwai wanda ke ji a rediyo aiko a 000 guda uku 1582488 jaiz 1 a nan taimakon inda suka musulunta inan guda hudu za mu yi amma a jaiz 1 taimakon marayu za mu yi sai in wani ya yi specifying ya faɗi cewa ga shi ga waɗanda ya turo ma ya ce shi eh, ah, na na waɗanda suka musulunta ne to na za mu bashi na waɗanda suka musulunta ɗayi akwai tambayoyi da muke ansa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ah, kafin nan Sai bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ‘yan wani da da ɗalibai da sauran da musulmi masu da sirri game da hawar kakari sama baranda. Ko masallaci tana roƙo da Allah ta wanda ya zo da ɗalibai na da shi ko kuma su da ɗaya da biyu amma kai da wasu su da sa. Domin akalla shi ba su masallaci. kuma wani wani musamman musulmanci ne da tsaka da yake suna wadace da a suna roƙa a wani wurin sun shigo a ƙarƙashin masallaci sai zo da daga sai sa ka yi cikin daga sai ka yi shi zuwa ƙarƙashi kawai shi ne da ana kuma a taimaka da wani saboda ba da an gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda ce Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara mana lafiya malam ya yi da su kai shekara goma sha biyar bata fara al'ada ba ya wajen cin azumi yake a kanta duk wanda ya shekara goma sha hudu ko ya ga alamun balaga ko bai ga alamun balaga ba ya balaga ya isa sallah akwai alamu na balaga da ake gani misali akwai mace ta fara haila akwai mafalki ga namiji da mace akwai ah, akwai fitowar gashi tsirowar gashi duk alamu ne so akwai shekaru goma sha hudu saboda mi shekaru goma sha hudu saboda lokacin da aka yi yakin badar annabi sassan ya hana wasu sahabbai su halatta kamar zaid bin thabit kamar abdullahi bin umar da sauransu ya hana su su halarci yakin badar suna da shi- suka ba su kai shekara sha hudu ba da aka zo yakin uhudu suna da shekara sha hudu sai annabi ya bari su tafi don haka wanda ya kai shekara sha hudu ya balaga ya isa ba dole sai ya ga komai ba azumi ya waje gare shi wallahu alam ana ana ta turo taimakon marayu jiya an yi ta turowa akwai wani Muhammad Lawal Barau da ya turo naira miliyan ɗaya so akwai masu turo dubu biyu dubu uku dubu ɗaya dubu har dubu goma suna nan har dubu hamsin amma dai wannan ya turo naira miliyan ɗaya Ah, su ne nake nema tun a zo in gaya muku wallahu ta'ala bismillah na? mun ji ba?
wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah shi kara wa malam ilimi da takawa tambaya ta ita ce malam game da hadisin nan wanda yake magana akan lafiyolin da annabi yake yi hadisin Abdullahi da Umar radiyallahu anhu wanda yake cewa amma al-maghrib wal isha wal jumu'a fa bi baiti tambaya ta ita ce shin ko mutum ya samu ya sallaci waɗannan lafiyoli a masallaci Eh, abin da ya fi shi ne sallace su a gida kamar yadda hadisi ya inganta banda juma'a ita juma'a ya inganta kuma ya yi a gida ya yi a masallaci don haka juma'a duk inda aka yi daidai na ɗaya kenan na biyu a ita magariba da isha'i annabi da asuba annabi sassare yana nafilar su a cikin gida wata rakata alfajar a gida yake kafin ya fita ba'adal magharibi in ya gama a gida yake tafiya yayi badal isha'i a gida yake yi na azhar kuma inda yake kafin azhar da bayan la'asar su kuma a masallaci yake yin su amma in mutum ya canza ya yi gida ko masallaci wannan babu iskali yin su a gida ko a masallaci babin mustahabbanci ne akwai wanda karatu ke kama za a yi karatu masallaci ya zo bayan magariba kaga dole zai yi su a nan cikin masallaci akwai wanda in ya tafi gida mancewa yake akwai wanda da masallaci ba gida zai wucewa ba to gare ya yi su a masallaci amma da yin su a gida wa'annan ya fi wallahu ta'ala
wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fatan Allah ya kara wa malam imani da ikhlasi tare da nisan kwana da albarka don Allah malam tambaya da ita shin ko dole ne idan ana sallah sai an buɗe speaker har ko ina ana ji yana nufin tabi ko da wannan ƙara tana takura wa mutane kamar mara lafiya masu al'ada ko jini da dai sauransu.
a mun sha faɗi cewa sallar tahajjud bai kamata a sa lasifikoki su kai gidajen mutane ba saboda akwai masu uzura sallah ce da ake ta nafila ta tsaya a cikin masallaci mutane su yi waɗanda suka halatta wani bai da lafiya wani yana da tsananin aiki wani ya yi sallah ce farkon dare ya kwanta kuma yana da incin ya yi haka in aka sa lasifikoki aka ta sai tsake ƙarshen dare sai ya kasance an ɓata mai wani aiki da yake so ya yi gobe zaka a ji tsoron Allah a daina malamai suna fatawa da haka wallahu ta'ala alam Kamar yadda shi sai idan ana sallar juma'a za a ga mutane saman titi wato wurin wasu kuma saman hanya mutane ke wucewa mutane ke wucewa ba dama ka wuce har sai sun gama shin wannan daidai ne?
wannan in ba daidai ba ne laifin kowa da kowa ne masallatanmu ba su ɗaukar mu gaskiyar lamari kenan yanzu duk da in za a yi masallacin juma'a wani zai ce mutane a raba musu kuɗi amma masallacin juma'a ba su ɗaukar mu babu masallacin juma'an da ake iya sallah sokoto ba a tare titi ko hanya ba me yasa saboda baya isa a ya kamata kila a fara masallacin juma'a da gidan sama hawa ɗaya hawa biyu hawa uku yadda ake masallacin makka da koda zai zai kwashe mutane asali baya halatta baya kamata a tare mu mutane hanya ba ma a sallah a titi to amma yanzu uzuri ne ya kama babu yadda za a yi don haka in uzuri ya kama sahun ya sadu da masallaci shi ma masallaci ne sai a haƙura haka a yi haka ana bukukuwa ma a tare mu mutane hanya bale irin wannan su da haka sai a yi haƙuri har ya kasance an gama ƙasashen da suka ci gaba inda ba a yadda a saba ma doka ba a haka to shi ba ku labari am islandan mosque dai ana sallar sallar idi so hudu aka sallar idi za a yi sallar idi takwas da rabi a yi tara da rabi a yi goma da rabi a yi sha ɗaya da rabi kowane an zo an yi an gama a tafi da yawan jama'a kuma can ba a yarda ba mai yarda ka hau titi kai ma ba ka yarda ka hau titi ka san ya saba ma doka don haka ya zo masallaci ya cika saura sai ku koma gida bayan awa ɗaya sai ku zo kuma ku yi kuma ku yi kuma ku yi wannan normal ne rashin abin nan ne to amma irin nan bai yiwa a yi haka da irin nan fauda ce kowa an saba ta kawai sai a hankali kawai don haka kawai a yi haƙuri ya tare maka ran juma'a kuma a yi tunanin ya za a yi a gyara gaba ɗaya a gyara fauda ya kasance cike da za a gyara masallatan juma'a suna buƙatar a yi musu hawa ɗaya hawa biyu hawa uku wanda za su gina masallaci fi sabilillahi sai dai sai kun sha tsangwama da an gane ba hotel ne za ku gina ba sai an ce ana cikin wahala za ku gina masallaci hawa uku inda kawai kuna iya kuyi kamar hutar ne kuke gina sai kun gama don shi hutar lahiya lawan kana gina kowa taɓa ma yake yi ko ka ce wajen wasanni ne kake gina za a ce kai an ci gaba sokoto amma da ka ce masallaci ne za a gina ce ha yanzu mutane na cikin yunwa za a gina masallaci ba ga na kullum hall hall ake ginawa na bukukuwa inda ake tara raye kullum hotels ake ginawa sabbi duk in ka zo kullum hotel ya cika kullum wajajen wasanni ma yanzu aka buɗa wani musamman amma su duk lokacin da ake gina su kowa ya koshi baya jin yunwa amma da aza masallaci sai ce mutane yunwa suka ji yunwa suka ji wayo Allah yunwa suka ji Allah ya sauwaka Sai tambaya ta ƙarshe wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga tambaya ta kamar haka. Malam, mene da hukuncin maimaita jami'in sallah da cikin masallaci ɗaya? Sai ka ga ana iya jami'i biyar a cikin masallaci ɗaya. Shin ko yana halatta?
bai kamata ba in ba inda adda uzuri bane inda adda uzuri kamar irin university kamar irin ma'aikata kamar irin kasuwa da kowa nan yake da haka wayannan kamar irin masallacin da aga hanya amma masallaci irin wanda a cikin unguwa kamata in ka zo nan baka samu sallah ba ka je wani ka samu sallah cikin dalilin da yasa ba a son a yi jam'i biyu a masallaci domin kada ya kawo rarrabuwa kada wani ya dinga zama bai biyar kowa sallah don haka sai an gama sallah sai ya zo ya kafa tashi kauli mafi inganci in wannan ya tafi in wannan ya koru to kauli mafi inganci shine babu illa ga yin haka amma dai ka san lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba jam'i biyu kuma ba a taba jam'i biyu na farilla a cikin masallaci dai ba jam'i na farko ake in an gama ya taba zuwa ya iske an gama sallah ya je gida ya yi sallah ta yi ya taba iske wani bai samu sallah ba sai na abbakar ya kama mai amma sai na abbakar yana nafila shi yana farilla amma dai mutum biyu suna sallar farilla ba a taba yi ba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka wasu suna ganin haramun ne wasu suna ganin makaruhi ne inda mazhaban malikiya makaruhi ne wasu muhaqqiqu ne sun zabi cewa haramun ne a yi jam'i biyu a cikin masallaci daya to in dai ba uzuri ko lalura akwai ba to gara ka koma gida kai sallar ka yafi wallahu ta'ala a'lam shikenan sai mu ce fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kan manawa ka samu